الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي شدا قوة شعبان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1447 wanda ya muwafaka da 25 ga watan daya shekara ta 2026 miladiya to kamar yadda muka saba gabatar da karatu a wannan majalisi mai albarka yau ma za a ci gaba a inda aka tsaya za mu fara da mustalahul hadith a wannan littafi mai albarka mai suna misbahun rawi wallafar babban malami sheikhu abdullahi rahimahullah wannan shirya darasi na 36 darasin da ya gabata mun kwana a baiti na ɗari hudu da arba'in da tara za mu tashi baiti na ɗari hudu da hamsin daidai da mala ce furu'un in sukuta isnadaka fi shuru'i qul akwai ƙulwurin فيما يليه وبه له يدل وجمع ما رويته عن العدد متحد المعنى يجوز في سند فقل فلان وفلان قال أو قال كلاهما لمسلم رووا يهزف يهزف من بين الرجال قال خطا وإن كرر لا مقالة جاز لعالم وجوها تعنى الاختصار والأداء بالمعنى واختير أن يقول فيه أو كما قال والاشتباه لفظ علما أدب الشيخ والطالب معا واشترك في صحة النسب واشترك في صحة النية مع تحسين أخلاق وذهن جمع وقت قراءة بلا نعاس أو نسخ أو محادثات الناس وعمل بالعلم فهو العون في حفظه زكاته والصون والشيخ عبد الله يتي فروع idan an ce alfuru'u a luga jam'u fari'in wato shi ne reshi abinda yake rassantuwa daga wani asali babukan da suka gabata to za a faɗi wasu matsaloli da rassa ne akan su waɗancan fusul ɗin da suka gabata wanda ɗalibin ilimin hadisi da ma wanda ba shi ba to yana da bukata zuwa gare su ga saninsu to shi yasa malam yauwa sai ya kulla wannan maudu'i suna da matukar amfani matsalolin da ya tattauna a cikin baitocin a saboda so tari wani zubin ɗalibi zai karbi hadisi a mabambantan maluma kuma hadisin nan ɗaya ne yanzu in ya zo zai bayar da wannan hadisin wace hanya zai bi ya bayar da shi in kuma rubutawa zai yi to shi ma wane salon rubutu zai yi amfani da shi yadda za a fahimci cewa ya ji shi a wajen malami kaza wajen malami kaza wajen malami kaza to su magabata min almuhaddithin to akwai annam ma'ana salo da suke amfani da shi to shine malam zai mana bayani a nan in sukuta isnadaka bishuru'i qul fi ma yalihi wa bihi lahu yadul a lokacin da ɗalibi ya karɓi hadisi daban-daban lafuzza daban-daban kila kamar hadisi biyu ko hadisi uku amma kuma isnadinsu ɗaya ne isnadin wancan hadisi shi yake cikin wannan hadisi shi yake cikin wancan hadisi kuma duk ya jiyo hadisan amma kuma da isnadi ɗaya amma lafuzan kuma daban-daban ne wannan ma'anarsa daban wancan ma ma'anarsa daban wannan ma ma'anarsa daban to akwai wasu ɗaiɗaikun hadisai da suke da wannan sura ɗin to shine mal ya ce in sukuta isnadaka idan ka kora isnadinka fi shuru'i a farkon farawa ka zo kila hadisan guda uku duka kana son ka rubuta su da wannan lafazin da wancan da wancan amma kuma isnadi ɗaya ne kuma ka ji su ta hanyar kowane ta hanyar wani malamin da ba to kul bayan ka rubuta isnadin sai ka rubuta na farkon wanda kake son ka fara da shi lafazin da kake son ka fara da shi sai ka rubuta fi a farkon farawa idan ka rubuta shi ka kai ƙarshen matanin shi na farkon bayan gabatuwar isnadi sannan biyowar shi lafazin to ƙul ka faɗa fi ma yalihi ga abin da yake biyowa bayan wannan matanin sai ka ce wabihi sai ka rubuta wabihi ba sai ka sake ɗauko isnadin ko ka maimaita ba tun da ɗaya ne to me amfanin ramzi da wabihi ɗin sai ce lahu ya lul ai yana ishara zuwa ga wancan matanin da ka kawo a sinadin da ka kawo farko kenan yanzu wanda ya zo daga baya ya ɗauki littafin naka to yana ganin wabi hidin zai fahimci cewa wancan isnadin da ka fara da shi shi ke ga wannan lafazin da biyu to sukan yi haka su magabata saboda wani zubin ƙarancin lokaci wani zubin kuma rashin wadatar takardu da an ce sai an sake maimaitawa sake maimaitawa to zai ci takarda ko babu wadata to shine an zo kawai sai a ce wa bihi hidin sai yana isha ma'ana wannan lafazin ma to ya zo ta hanyar wancan isinari sai ka kawo matanin bayan wa bihi din ka kai ƙarshensa in akwai wani hadisi shi ma da ya zo ta hanyar isnadin shi ma sai ka ce wa bihi sai ka sake kawo mata ne kaga shi kenan an samu al-ikhtisar eh to kaga in ma gaggawa kake yi to ka ka rage lokaci eh in ma ba ka da wadatan takardu to shi ma dai a za ka ji sauƙi wajen kashe kuɗi da sauransu. Wajen umara wai tahu anil adat, muttahidal ma'ana ya juzu fi sanad faƙul fulanun wa fulanun ƙala au ƙala kilahu mali musulmin rawo. Wajen tarawan mara wai tahu abin da ka ruwaice shi anil adat daga malamai daban-daban. Nan hadisi ne ɗaya. ka ji shi a gun wannan malamin ka ji shi a gun wancan malamin amma muttahidal ma'ana a ma'ana ne ya haɗu lafazin an samu bambanci lafazin da malamin nan ya gaya maka daban lafazin da wancan malamin ya gaya maka daban amma kuma duka ma'ana ɗaya ce saƙon wannan lafazin shi ke cikin wancan lafazin to wani ana kiransa da hadisi wanda yake kwaya ɗaya fil ma'ana amma kuma mukhtalifin lafzi wanda kuma za ka ga lafazinsa ya bambanta to shi kuma irin shi ne ya za ka yi tun da malamin ba ɗaya ba ne kuma kowa da nashi lafazin amma kuma saƙon duka iri ɗaya ne to shi ne ya ce a nan ya juzu ya halatta fi sanad a isnadin an gani? faƙul sai ka ce fulanun wa fulanun in ka zo in malami biyu ne za ka faɗi abin da ka ji daga gare su sai ka ce haddasa na fulanun sai ka faɗi sunansa wanda ma ka ji wancan lafazin sai ka yi adafi sai ka ce wa fulanun in sun haura haka shi ba sai ka ce wa fulanun to sai ka zaɓi lafazi ɗaya cikinsu wanda ya ƙayatar da kai sai ka kawo shi idan ka kawo shi a ƙarshe tun da ka ambaci malama a baya a isra'ilin sai ka ce wallafzu li fulanin amma fa lafazin na wani ne an gane eh to ana ana da wannan to mai karatu da ya zo zai fahimci cewa eh to hadisin nan yana da alfazu daban-daban amma dai kuma ma'ana ɗaya ce ka karɓe shi daga wannan ka karɓe shi daga wannan amma wannan lafazin wani ne kan gane in kuma baka faɗi haka ba misali baka ambaci sunan wanda shi yake da lafazin ba to au ƙala ko kuma ka ce duka su sun faɗa ko ka ce ƙala fulano wani ne ya faɗi wannan lafazin sai ka ayyana sunansa sai zai shi wanda baka ayyana sunansa ba karo na biyu shi ma ka ruwaici hadisin amma ba ta wannan lafazin ba ka ruwaita daga gare shi amma ba wannan lafazin ba wannan da ka maimaita sunansa daga baya ka ce ya ce to shi ne ka koro lafazinsa to in ka ɗauko irin su bulugul maram za ka yi ta ganin irin wannan akwai hadisi za ga in yana son ya kawo hadisi muttafaqun alaihi al'imam al-bukhari ya rawaice shi a littafinsa as-sahihu shi ma al'imam muslim in ya tashi sai ya kawo hadisin in ya kawo sai ce muttafaqun alaihi amma ba zai ja baki ya shiru sai ce wallafzu lil bukhari ko li muslim to ai irin wannan salo ne na magabata shi ma ya ara shi ne shi ma yake amfani da shi to kaga wanda bai da wannan karatun ba lalle ba ne ya gane abin da shi alhafiz ibn hajar yake nufi a nan kawai don ya ji an ce wallabzu lil bukhari to shi musulun da ba ambata ba ba zai iya bayanin me yasa ba za a ambace shi me yasa aka ambace al-imam bukhari eh za ga irin makarantun zaure da ba su da wasu da ba su da zurfin ilimi game da hadisi to sai dai a fassara larabci kawai a yi gaba muttafaqun alaihi wallafzu liwani ba kufa kaza kenan to ai alfaz din a istilahat ne suna da ma'ana yare ne na ahlul fanni na su malaman hadisi duk abin da kaga sun faɗa to suna da abin da suke nufi da shi to daga cikin wanda ya amfani da irin wannan salon min alƙudama daga cikin magabata al'imam muslim su tari zai zo zai kawo hadisi a littafinsa amma ya ji shi ta hanyar malamai daban-daban kila malami biyu to sai kaga ya ambaci ɗayan malamin haddasa na fulanin sai ya ƙara ambata wani malamin kuma to wani zubin sai ya ce ƙala sai ya kawo matanin to inda ya faɗi haka an gane sai ya zama lafazin na ɗayan malaman ne shi ne al'akarab shi ne wanda ya ɗafi wanda matanin yake kusa da shi wani zubin kuma ya ce bayan ya ce haddasa na fulani wa fulani sai ce ƙala su su biyu sun faɗa wani zubin ba ya ƙara da kilahuma a gari? to duk da haka kuma sai ya sake ɗauko wani daga cikinsu wanda yake son ya kawo lafazinsa sai ya ƙara aɗafi sai ce waƙala fulanun sai ya kawo matanin to akwai wannan salo a sahihu muslim eh to in baka da ilimin hadisi in ka ka irin wannan to sai dai ka ka yi jarufe ka ba al'adar wasu ya zo za ka ga wasu isnadin ma tsallakewa ake to ai akwai karatu ci in ba ka da ilimin isnadi to me kai ka karanta karantar da batanin hadisi hmm? ai isnadin shine wasila sai an tattaka shi an tattaka shi sannan ne a je ga matanin amma ka zo ka ce kawai shi kenan ɗaya a share matanin isnadi a ɗauko matanin kawai shi kenan shi za a yi karatu a kansa sai ya zama ɗalibanka ko shekara nawa za a yi ba za su samu wani nasibi na ilimin hadisi ba kuma dama su waɗannan littattafai ai kashi biyu kashi kashe-kashe ne ta fuska fa'idodin littattafan nasu da farko akwai shi karan kansa isinadin ilimi ne mai zaman kansa wadda ya kamata a tsaya a yi ta halili a koya wa mutane shi kuma su san cewa ga hanyar da magabata suka bi suka karɓi hadisan na biyu a tarajum da suke kullawa na unwanin littafi ko babi shi ma akwai fikihu a wurin na uku sannan matanin to kowane maudu'i ne mai zaman kansa in an kawo gare shi za a tsaya a yi bayani za a tsaya a yi bayani tunda ba wai haka ɗaya hadisan suka zo ba ba isnadi balai ka ce kai ba ruwanka wasu littattafai da zaka ga ana sharewa dama ana yi ne saboda 'yan ƙanana almajirai to shi yasa su irin su ibn hajar din sai su yi maka bulugul maram in sun zo kai su faɗi sunan sahabi daga annabi sai su kawo lafazin ba wai don matanin bai da isnadin bai da amfani ba a saboda dama asalan su waɗannan littattafai sun yi su ne saboda 'yan ƙananan ɗalibai na fatar an gane waɗanda karatunsu bai yi zurfi a musalahul hadisi ba ko ilmin rijali eh to haka su al'imamun nawawi a riyadu salihin su al-maqadisi a umdatul ahkam da makamantansu to ba wai sun yi hakan don abin ba shi da wata fa'ida ba to shi ne ya ce da hanya ta farko da ta biyun turawau duka malamai sun nakalto li musulmin galiba musulun cewa shi ma yana da wannan hanya kamar yadda na yi bayani to matsala ta gaba ya ce yuhu zafu ana shafe min bainin rijali tsakanin mazaje na isnadi ƙala lafazin ƙala daga cikin salon magabata in za su kawo isnadi wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani to in sun zo ƙala ƙala ɗin sai su shafe shi eh haddasani fulanu wa fulanu wa fulanu wa fulanu sai su wadatu da adafi ba sai sun ce haddasani fulanun ba ƙala haddasani wani ƙala haddasani wani amma fa a rubutu in sun ka zo faɗa a lafazi to sukan faɗi ƙala ɗin amma a rubutu saboda ikhtisari to sai su ɓoye sai su ɓoye ƙala ɗin amma kai in ka zo faɗa to za ka faɗe ta saboda ambatunta yana da amfani tana ƙara tabbatar da ittisali tsakanin wannan da wannan an samu haɗuwa kuma ya karɓa daga gare shi shi yasa ya ce haɓɓan suna shafe ta ne a rubutu wa in kurrira amma fa in an maimaita ta ita ƙala ɗin to la maƙala babu wani abin cewa kuma ba aibu ba illa ba ne hatta a rubutu ɗin an maimaita ƙala ƙala ƙala ƙala fulanin wa ƙala fulanin ba ba ba wani illa a ciki to jaza ya halatta li'alimin ga gogaggen malami wujuhan in ya zo kawo hadisi kawai ya taƙaitu ga wasu fuskoki na hadisin sai ya ciro wata jumla sai ya kyale wasu jumloli shi kuma daga cikin waɗanda suke da irin wannan salon sosai-sosai akwai al'imamul bukhari so tare in ya zo dogon hadisi to in ya zo sai ya ciro iya jimlar da yake son ya isar da sako da ita a wannan wurin sai ya kawo ta adam can wani babin kuma ya sake ɗauko ta jimla ta wannan hadisin ba zai ɗauko maka hadisin gaba ɗaya ya ce ya kawo ba mahallin shahid zai nakalto ba to wanda an malami ya halatta ya haka abin da yasa suka ce sai malami saboda kada ya zamo abin da baka kawo ba yana da alaka da abin da ka kawo sai zan ka tauye manzon Allah magana tunda ba malami hake ba ba ka da gogewa a arabiya da sauransu ba ka da cikakken ilimin hadisi ko ba haka ba to kai kan hadisi komi tsawo ne sai dai ka haƙura ka kawo shi don gargaje ka kawo jumla ka kyale wata alhali tsakanin wannan da ka kawo da wadda ka bari akwai irtibadi akwai alaka amma shi malami ya sani ya san magana da in an raba ta to za a samu illa ya san wadda kuma ba za a samu illa ba to shi ya halatta yi wannan din shi yasa ya ce li'alimin amma kai almajiri to ko dai ka dogara ga wani malamin in yayi kai ma sai ka nakalto daga gare shi ko kuma in ka zo ka koma can masdarin ka ciro hadisin gaba daya ko bi tsawo ne eh don kakka yi wa maganar annabi illa ko tutu'una ana nufin da amfani da wannan salo al-ikhtisaru takaitawa saboda in yace ya kawo hadisin to zai canye abubuwa da yawa to shi yasa in sun zo kawai sai su ciro mahallin shahid na hadisin sai su takaita a nan to nan ana nufin suka ce malami wanda ya koshi da arbiya yassan kuma maqasidul alfas an gani yassan kuma al-irtibat bainal alfaz duk jimla da ke da alaƙa da wata ya sani na ba tara gani to shi yanka ba dama ya yi wata haka nan jaza wa jaza al'ada ya halatta kawo hadisi bil ma'ana da ma'ana shi mali alimin ga malami ya an halatta ma malami idan zai kawo hadisi watakila lafazinsa bai hararo mai ba kwabo da kwabo to sai ya kera nashi larabcin sai ya kawo ya halatta amma fa sai malami suka ce sai malami shi maɗin sun saka mai wasu sharuɗa banda zama ne malami daga cikin sharaɗin da suka sa dole lafazin da zai kawo ya zamo ya kunshi ma'anar wancan lafazin tamam an gane? idan zan tsakanin nashi lafazin da wancan na annabin akwai bambanci da bai halatta nan ya yi riwaya bin ma'ana kila maganar annabi ta fi balaga sosai sosai ta fuskar fa'idodi inda za a tsaya a ciro fa'idodinta to ba za a samu yawan wa'annan fa'idodin a nashi magana ba sannan bai halatta yin riwaya da ma'ana ba na fatar an gane to kaga shi ma sai ya kiyaye sosai sosai sai ya kiyaye sannan suka ce ya zamo kuma yana rayuwa da hadisan manzon Allah ya san usulubi na magana na ma'aiki na uku kuma ya zamo lafazin da annabi ya ambata ba lafazi ba ne almuta'abbadu bihi ba so ake al'umma su yi aiki da lafazin ba misali kamar addu'a ko salati to su ba a rawaita su da ba'ada lafazin da annabi ya faɗa shi za ka faɗa saboda lafazin ake son kai ka faɗa ba wai ma'anarsa ba idan aka ce annabi ya ce a yi addu'a kaza a yi addu'a kaza to wannan lafazin dole ka kawo shi saboda mi yi ta'abbadu bihi na fatar an gane idan ka ce ka yi ruwaita sadaba ana sai yanzu lafazinka ake karantawa ba na annabi ba kai ma yanzu ka zama manzo kenan
نعم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له حد zuwa ƙarshe ina yawa yan zankaran tata ce alhamdulillah allazi yake dan
in za ka karanta da wuce ma'ana da ma'anar addu'a eh za ka iya yi ba laifi babu laifi tunda ba ka karanta ne da ma'anar ƙur'ani ba eh babu komai wannan malamai sun ce ya halatta eh an gani amma bai cikin abin da muke magana shi ƙur'ani ba a ruwaita saraba eh wannan ana maganar hadisi eh shi wannan babe wancan da ka kawo babe ne na batu cewa in wani lafazi ya zo ya ƙunshi addu'a za ka karanta shi da ma'anar ƙur'ani ko da ma'anar addu'a to malamai sun yi wannan magana wannan lashe layi da ba bai cikin maudu'inmu na ana maganar alfazun rasuli ko aikinsa eh to abin da ya sa malamai suka halatta wannan saboda an ga sahabbai sun aikata haka yanzu misali abu zai faru zamanin annabi sai ka ga na labari kowane sahabi in ya tashi faɗa to sai kaga ya faɗe shi da wata fuskar daban kuma kissa ɗaya ce kamar hajjatul wada to za ka yi ta ganin irin wannan an gane kamar hadisin shafa a kan kofi za ka yi ta ganin irin wannan to sai zan kenan su ma sahabbai suna ganin halaccin haka don inda babu halaccin riwaya da ma'ana to dole dai ya zama annabi ɗaya ya yi da bai kamata ko a samu saɓari ba tsakanin wannan sahabi da wannan sahabi ya kamata abinda wannan sahabin ya faɗa shi wannan ya faɗa shi ya samu ke da mutawatiri labzan wa ma'ana eh to wannan yana ishara zuwa ga riwaya da ma'ana a ɓangaren sahabbai to shi yasa malamai suka suka ce ya halatta babu komai za a yi eh ya zama malami sannan kuma tare da waɗancan sharuɗa da aka ambata. Eh, waktira an zaɓa, an so kenan, musahabi ne, shi wanda ya ruwaici wani sashi na wata magana ya ƙyale wani sashi, ko wanda ya ruwaici hadisi da ma'ana. to an so ƙarshen riwayar tasa an ya kula fihi ya faɗa a kansa sai ce au kama ƙala can ƙarshe sai ce au kama ƙala eh to wannan yana ishara cewa ba lafazin ya kawo ba an gane ba lafazin ba lafazin ya kawo ba eh kenan ya kawo ma'ana ce saboda in ya ja baki ya shiru kuma ya ce ya faɗa to sai zan kama wani nau'i ne na ƙarya ko da ko ya ƙunshi ma'anar abin da ya faɗa ina fatar an gane yawwa to wannan yawwa daga cikin sharaɗin da suka faɗa kuma suka ce a ya zamo riwaya ba da ma'ana ɗin ya zan akwai lalura ba ya ka dinga yi dai haka daga nan su ma sahabbai lokacin tun da ka suke haddace hadisan sun tashi bayar da su shine sai su bayar da su da iya abin da kwakwalwarsu ta halar amma ba da jam'il hadis tunan lahaja ila riwaya bin ma'ana bayan ga ka da sahihul bukhari ga muslim ga sauran littattafai kutubus sunna almasanid aljawami almuwatta'at al'ajiza da sauransu alma'ajin to me kake da bukatar da ruwaya da ma'ana kai ka je kasuwa ka nemo littafi ka duba ka gaya wa mutane kenan kai ba da kai ake ba saboda kai ba ka da lalura saboda ni akwai shi a rubuce su kuma can lokacin ba a tara su ba ka kai ba ka da bukatar riwaya da ma'ana kenan in ma ba ka da sai ka je ka ara ko ka je ka yi tambaya fasalu yauwa ko da ka haddace ma'anar amma lafazin babu to sai ka je ka yi tambaya da Allah a taimaka ma da lafazin sai ka je ka yi wa'azi ko ka yi fatawa saboda kai babu lalura yanzu a wurinka to an so? eh a wannan ai shirme ne shirme ne ba da su ake ba ba tasu ba ce an so tari za ka ɗauko kayan wani sai ka ɗora wa kanka to irin wannan ne irin wannan ne kamin ya faɗa sai ya tsaya shirya ko yawwa in ma bai iya kwakwalwarsa ba ta da hadda sai ya rubuto a takarda ba ba abin nan ba ne eh ya yi kuskure ko ya yi abin da bai karatu ba zai karbe shi ba haka ake so wanda baka iya sai ka rubuta in kana da rauni in ka san kana da rauni kwakwalwarka ba ta da amana za ka iya haddacewa daga baya ta ci amanarka to sai ka rubuta saboda kiyaye ilimi kar ka shiga kuma layin waɗanda za su yi wa annabi ƙarya wa ulima an san haka kuma faɗan shi auka maƙala ɗin lishtibahi lafzin a lokacin da lafazi ya rikice ma malami malami ya zo zai ba da hadisi amma lafazin sai masa rikici anya wannan ne ko wancan ne an gane bai da ta bai da yaƙi ne to kawai ya zaɓi wanda ya so daga ƙarshe sai ce auka maƙala don ta iya ba shi annabi ya faɗa ba wancan ɗin da ya bari ko da ko ma'anarsu ɗaya don ƙa'ida abin da mutum ya faɗa shi za ka faɗa to shi ne za ka ce ya ce ina fatar mun gane eh an gane amma mutum ya faɗi magana sai ka je kai summarizing ɗin maganarsa ka dunkule ma'anar maganar sasa to ba za ka je ka ce ya ce ba in ma za ka faɗa haka to za ka yi bayani sai ka ce ma'anar maganarsa na ba ta ragari ila ka zo makaranta malami ya yi karatu ya faɗi wasu matsaloli sun birge ka kai ma kana son ka je ka faɗa amma kwabo da kwabo ko baka haddace ba amma ma'anar ko baka kiyaye to kar ka je ka baɗi ma'anar kuma ka ce malam ya ce ka ja baki kai shiru sai ka ce a ma'anar abin da ya faɗa to wannan sai a fahimci cewa baka kiyaye me lafazin da kyau amma ɗaya ka ce ya faɗa ka ja baki kai shiru to kaya masa ƙarya wannan ba in ka fahimci abin da ya faɗa ake magana ba wai irin wa ina tsammanin kaza malam ya ce to shi san da ya faɗa ce maka yana tsammani to kai don me za ka ce kana tsammani eh su wannan kurakurai ne da ɗaliban ilimi ke yi saboda yanzu ba riwaya ake ba shi yasa za ka yi kamar ƙa'idodin sun mutu eh to amma kuma suna nan tun daga sunan rubuce a littattafai to Allah ya iya mana ya ba mu ikon ɗabbaka abinda su magabatan suka suka aikata kuma suka rubuta to sai adabu shefi wa ɗalibi ma'an ladubba da ake bukata ga malami da kuma ɗalibi baki ɗaya a nan da malami da ɗalibi duka sun yi tarayya wajen cewa kowa ya siffantu da waɗannan ladubba saboda shi malami natijar bayar da ilimin nasa shine abubuwa guda biyu abu na farko ya samu lada kaga Allah ya karba kenan abu na biyu kuma waɗanda ya koya ma abin su fahimci abin su ma su je su yi aiki da shi shi ake kira da albarkar karatu to albarkar karantarwa shi ne waɗanda ka karantar ɗin ya zan sun gane ko da dai wani abu ne ko ba duka ba an gane su ma sun samu wani kaso mai tsoka a cikin abin da ka gaya musu to rashin kiyaye waɗancan ladubba ga malami to suna bayuwa wajen ba za a karɓi aikin nasa ba kuma waɗanda yake karantarwa ko shekara ɗari ya yi ba za su gane komai ba sai a yi ta wahala wadda za a ga wasu malaman haka suke sun saki ladubba na malanta ɗin a gane to irin wannan malami ko shekara nawa kake kana karatu wurin shi komi ba gani ba zai bata ma lokaci an gane kuma babu natija eh babu tun da dama natija kai a koya ma kai ma ka je kai aiki ka koya mu shi ne amfanin karatu fa an gane sai Allah ya amshi abin da kai ya baka lada duk abin da yake bayan waɗannan abubuwa guda biyu ga malami ba dole ba ne inda ya samu biyun nan shikenan shikenan to amma sai ka ga wasu sai a hankali karan kansu ba su da tarbiyya bale ɗalibansu shi kuma ɗalibi rashin kiyaye wannan ladabin to yana hana ma iliminsa albarka sai zan zai ta karatu shekaru aru aru yana tai yana tai a kuma sai kai kama baya zuwa makaranta kuma kullum yana zuwa me yasa saboda shi kuma al'adabu din da ke sa karatun yayi albarka to ya take su amma ba shi ba za a ce ka shekara ashirin ko talatin a ce wai har yanzu kai ba baka fara koyarwa ba baka da ɗalibai baka sauke littafi kaza ga ɗalibai da kaza da kaza ka tsaya ka yi tunani an ya karatun da akwai albarka eh kawa kan ka tambaya an gane to shi yasa malaman hadisi in suka zo ƙarshe sukan kawo adabu din musamman ga malamin hadisi da malamin alkur'ani saboda su kai tsaye kaga suna cewa Allah ya ce annabi ya ce musamman malaman ƙur'ani to shi ne ya ce wa shitaraka da ɗalibi da malami sun yi tarayya fi sihhatin niyyati wajen ingancin niyya shi ne abu na farko kowa ya gyara niyyarsa kai malami ka ba da ilimi saboda Allah ina fatar an gane ka ba da ilimi a matsayinsa na ilimi saboda waɗanda ba su sani ba ka gusan musu da jahilci su zama masu ilimi su masu amfana ka nufi Allah kai kuma ɗalibi ka yi karatu saboda Allah don sunan shi karatu don ka gusar da jahilcin da yake tare da kai kai ma abin da baka sani ba ka dawo ka sani inda kake bukatan gyara sai ka gyara tsakaninka da ubangijinka an gane wannan shi zai sa shi ne kofa ta farko duk wanda ya samu matsala a wannan matakin to iliminsa ba zai albarka ba karantarwarsa ba za ta yi albarka ba don sai Allah ya karba to Allah bai karbi abu ba ya za a yi albarka eh kaga ba zai yi ba ko to wannan shine ma a tahsini akhlaqin kuma dukkan su su kyautata ɗabi'u su zama masu halaye na gari su zama masu tarbiyya kar ka zama malami ba tarbiyya Eh, wasu sai kaga sun koma kamar 'yan tasha abubuwan da 'yan tasha ka yi da 'yan iska daga suna kai kuma wai malamai ne suna a shari'a suna zage-zage suna dambe suna wannan duk ba malamai ba ne ko sun yi karatun zaka ga ilimin ba ya da albarka yawwa ko ka ga malami yana ƙarya ko yana hassada ko yana cin amana su duk wannan kaga ba ba albarka babu saboda me babu husnul khuluqi eh to dole malami da ɗalibi ya zama mai kyakkyawar ɗabi'a shine abinda musulunci yake bukata ya abinda ake bukata ya nisanta ya nisance shi wa zihnin kuma dukkan su su zamo da kwakwalwa in jama ma'abuci haduwa wakata qira'atin lokacin da ake karatu kar malami yana karatu kuma tunani ne na na wani gu ko ga dalibi ana karatu kuma eh kwakwalwarka tana yana tana wani wuri eh to shi ma wannan yana rushe albarka karatu ƙwarai da gaske dole ne ana karatu ka tara kwakwalwa da wannan shi ne babbar wasila da za ta sama ka gane me ake faɗa bilano asi kuma ba tare da an gaje ba kar malami na karanta ra yana gengeni ko ɗalibi eh gyangyaɗi ma ba a yadda ba ba hau bacci ba gyangyaɗi irin ana darasi ya saba ba ladabi ya saba ba ladabi eh ta sai a kore shi ɗan abin da ya zo kaga da babu shi kenan to tun da da babu shi zuwa yana iya korarsa shi ke in ka ji an ce abu ya zo an yi lokacin da bai zo ba to kenan tun da an yi lokacin da bai zo ba ana iya kore shi sai ya koma ba asali can inda ya zo ya koma inda ya fito ko ba haka ba eh to ka yi iya ƙoƙarinka duk baccin da za ka yi ka yi kamin lokacin karatu ya yi amma lokacin karatu a ba magana ba magana gyangyaɗi eh ko malami ko malami wannan ko ɗalibi wannan gaskiya karya albarka ilimi ne shi ya sama a wurin malaman hadisi malamin da ke aka ruwaito in yana karantarwa yana gyangyaɗawa to ba amintuwa da iliminsa saboda zai iya faɗin wani abu na shirme bai sani shi ma ɗalibin da yake in ana karatu yana gyangyaɗi iliminsa ba amintacce ba ne saboda malam zai iya faɗan abu lokacin da ya ɗan gyangyaɗa sai ya shiga ba daidai ba ko bai maji ba kwata-kwata tuwon gaba a dogara gare shi ba ɗalibi ba ne dan hayaniya ne kawai sai dai a bar shi can abin da ya dan gane ya je ya aiki can tsakanin shi amma kai kakka dogara gare shi kar ka zo ka ce to Allah ya ban samu zuwa wai mi mala yace a ba a tambayar sa ba a tambayar sa bare da gaske can zamanin ruwa irin su yana cikin dalilan da ke sa a soke su sai ga in sun zuwa isnadi sai a ce isnadin yana da rauni saboda wani in yana ɗaukar ilimi an gaje yake saboda haka za'ifin ne za'ifin ne eh to sai ka yi bacci kamin ka abin nan kamin ka zo karatu ko aunaskin ko rubutu shi ma ba a buƙatar lokacin da ake bayar da fa'idodi ɗalibi ya koma yana rubuce-rubucen wasu abubuwa au muhadasatin nasi ko fira da mutane ana karantarwa malami na fira da mutane ila ya aje karantarwa sai ya ɗauko labari ai gari kaza an yi kaza ai shugaban ƙasa kaza ai gwamna kaza wannan wata shirme ne ba ba ilimi ba ne duk wanda ya yi shi ba karatu ba ne kai da aka ce ka ba mutane ilimi na magana hira wai wani ya yi kaza wani ya yi kaza kasuwa kaza kaza kaza kaza an yi kaza an kashe wani an wani ya rayu wani kaza wani ya labari na tsiya ya zan malami duk abin da zai faɗa ilimi ne ba wai labari wasu haka za su zo su ci amanar ɗalibi rabi karatu rabi labari saboda ba to mafi yawa dama ba ilimin ne to shi yasa an zo karatun sai a dan surka da labari saboda in an ce karatu za a yi to awa guda ta yi mai yawa sai a cin masa tunda nazarin nashi bai da yawa to da an cin mai kuma shikenan bai iya magana to shine da yayin minti biyar sai ka ga an aje karatu eh sai a shiga wata chapter sai ta ba ku labarin wasu to irin waɗannan abubuwa ana ana ɗanyin su za mu ji a ƙarshen karatu ake yin sai an gama karatu sai akwai wasu 'yan ƙissoshi da za su ƙarfafa ɗalibi to sai a bara amma ba tsakiyar karatu ba tsakiyar karatu ba a labari abin da ka buɗe in littafi ne to a yi sharhi abin da ke da alaƙa da shi sai a kawo in an gama karatu to nan malami sai ya samu wata ƙissa ko wani labari an gane wanda ba na ƙarya ba ba tatsuniya ba ba kwamadi ba sai ya gaya wa ɗaliban an gane to haka shi ma ɗalibi kar a zo ana karatu kana hira bale a kira ka da waya ka koma gefe kana waya wai kai an kira ka ilimi ha ba ai ilimi al'ilmu ya alu wa la yu'la alayhi duk abin da ba karatu ba ƙasa yake kasan ilimi yake ko menene a to rayuwar ma in ba ilimi bai amfanin ta tana da tana amfani wa amalin bil ilmi to ga wani mai wahala da kuma aiki da karatun yawwa da kai ɗalibi da malami kowa ana son mi ya aiki da ilimin ko to ga gani fahawa domin aiki da ilimi al'aunu shine taimako fi hifzihi wajen kiyaye shi daga cikin dalilan da ke sa a rike karatu aiki da karatu to yana taimakawa wajen zaman karatun a cikin zuciya da kwakwalwa ka karanta kuma ka je ka aikata to wannan yana taimakawa wajen har da kwarai da gaske zakatu kuma aiki da ilimi shine zakarsa eh kasan kana dukiya lokaci yayi zaka bada zakka to shi ma ilimi yana da zakka zakkarsa shine ka kai aiki da shi an gane wasaunu da kuma kiyaye tsare shi tsare ilimin aiki da shi yawa bayan ka haddace don hadda daban tsarewa daban ka haddace daban abinda ka haddace kuma ya tsaya daban shi ma to duka aiki da ilimi yana kawo waɗannan abubuwa zai sa ka haddace zai sa kuma abin da ka haddace kuma ya tsaya sai da lokacin da kake buƙatar sani ya zo to wannan kaga daga da malami da ɗalibi duka duka an yi tarayya ko to sai ma yan fari da bihi shehu sai siffofin da malami kaɗai yake ɓanta da su su ba su shahi ba ɗalibi ba na ɗalibin shi ma suna zuwa suna nan tafe baya wanfara da shehu malami ya kaɗaita ladahti ya ji lokacin da ake da tsananin bukata ilaihi gare shi bit tasmi'i da sauraron abin da zai gaya mutane na ilimi abin da zai gaya musu na hadisi zambilaji to ya zamo mai sakin fuska ba mai gintse fuska ba ana buƙatan malami a haka e wannan yana taimakawa wajen su ɗalibai su fahimci bayanan malamin ya zama mai nishaɗi a lokacin karantarwa ya jilisu kuma ya zauna bilhaiba da kwarjini kar ya zama zama na mutanen banza ko zama na ƙasƙantattu a ya zauna zama na haiba ta da duk wanda ya zo zai fahimci cewa to wannan shine malamin za ta ɓahuri kuma ya zama ma'abuci alwala ana buƙatar malami a ya mayi wanka kamin ya fito ya ba da hadisi sannan ya yi alwala shi ma ana buƙata wasarihi lihiyatihi kuma ya shaci geminsa yana da geme sai ya shace shi wa za ta bakuri kuma ya sa turare eh ya sa wa kayansa da jikinsa turare ya fito yana kamshi wala yi haddisu ajilan kuma kada ya ba da hadisi a hali yana gaggawa ajilan ba ajalan ba jimin din nan kasara ake mata alawa zane fa'ilin kar ya ba da hadisi yana gaggawa bal ba haka ba biwa ƙar ya bari sai ya natsu eh in an masa fatawa ya san bai cikin natsuwa sai ce to ka bari ya zuwa a jima sanda ya natsu sai ya bada amsa ko lokacin karatu ya bai da natsuwa to sai ya ƙara lokaci ya ce ku bari bayan awa kaza wala ala tsariki haka kada ya bada ilimi akan hanya a kawai wani ƙato ya tare shi bisa hanya wai ya ba shi karatu a wannan ilimi ya fi ƙarfin hakan in ma ya bugo ma waya kana kan hanya ka ce to bari sai na isa gida ko masallaci ko makaranta saboda yana kan hanya ba a fatawa bisa hanya ba a ba da ilimi kan hanya wannan wulakanta ilimi ne illa littirar sai fa in akwai bukata mai tsanani kila ya biyo kan hanya sai isko ana wani rikici ana neman fatawarsa to anan zai iya tsayawa ya yi bayani ya ja hadisai da ayoyi sai ya walwale wannan rikicin eh tunda akwai bi akwai bukata ko yabtahu ana bukatan malami ya bude majalisar majalisin karatunsa bihamdillahi da gode ma Allah kamin ya fara hadisi sun salati bayan ya gode ma Allah ya salati fin nabil awwahi ga annabi al'awwahi mai yawan komawa ga Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam sun du'ain sannan ana buƙatar malami kamin ya fara karatu ya yi addu'a la'iƙin bil hali addu'an da ya dace da halin da ake ciki in ana hali na yunwa to ya yi addu'a Allah ya kawar da yunwar ya kawo abinci in ana hali na rashin ruwa ya roƙi Allah ya kawo ruwa in ana hali na rashin tsaro ya roƙi Allah ya kawo tsaro in ana hali na rashin tarbiyya ya roƙi Allah ya kawo tarbiyya ya gyara tarbiyyar matasa ba'ada bayan gabato wa'annan abubuwa ƙira'atin karatun ƙur'ani liƙari'in ga wani ƙari'i cikin ɗaliban sai sa wani aramma sai ya karanta wani abu na ƙur'ani bayan ya yi hamdala bayan ya yi salati bayan ya yi addu'a sai cewa ne to karanta mana aya ɗaya ko biyu hali sautan amma fa alaramman nan ya zamo mai daɗin murya kar ya sa wanda muryarsa ba ta da daɗi a nemi mai zaƙin murya sai ce to karanta mana aya ɗaya ko biyu min alƙur'ani daga ƙur'ani shi'an sai ya karanta idan aran ya gama karatu to sai ya shiga koro hadisi an gane yawwa to wannan shine tafarkin magabata sun masa'an nan in ya fara karatu la ya surudu kada ya dinga koro karatu sardan korowa ta zube ba sharhi ba ta aliki ba tafsili ba ta haƙiƙi ba tausiki ba ba bukatar wannan an gane a ya dinga yin karatu daki-daki a hankali a hankali a hankali inda ke bukatar bayani ya yi bayani inda ke bukatar sharhi ya yi sharhi inda ke bukatar ta'aliki ya yi inda ke bukatar ta haƙiƙi ya yi inda ke bukatar tausiki ya yi inda yake buƙatar tasihi ya yi to kaza bai inganta ba kaza ya inganta wannan shi ne karatu amma ka ita zuba abubuwa wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu kila ma wa ma akalas to kada jewa wa dalibai eh ai akwai matsala ko eh to sai zama daliban su ma abinda za su je suna yada ba ingantacce bane eh to ana son malami ya bada tataccen ilimi wannan shine malanta ba ka zo kana kuntatar ɗalibai ba akwai masu fikiran cewa ai in ɗalibin ya gane to ai zan samu kishiya wai haka shi ke masa ba ya haka za ka ji suna faɗa saboda haka bari in yi mai yadda ba zai gane ba sai ta karatu kai ka ɗauka ilimi ake baka alhali ba karatu ake baka ba cin amana kana ake saboda ba za a ma yi maka yadda ma za ka gane din ba saboda mi in ka gane to kai ma kenan wani zai kalle ka wanda ya sani kai ma wani zai zo ya zauna gaban ka ya samu kaga kenan yanzu ba shi ɗaya ba an samu ƙari ta irin wayannan za a ga za a ga makarantun zaure ɗaiɗaiku za ka ga wasu na da wannan sharri ba a wa ɗalibi karatu yadda zai gane to shine sai ka ga wani ya yi littafi ya sake maimaitawa ya sake maimaitawa saboda yadda ake mai bai taɓa ganewa eh da irin su za ga wani irin su muktasaru khalilin sai ka ya ce maka ya sauke shi har sau goma ko wani eh wani ya taba ban labari wani abokin mahaifinmu ya ce ya sauke kusan shekara ta talatin yana karatun muktasar yasa saboda yadda ake ba ya gane yake in an yi mai yadda ba zai gane ba kaga gobe dole ya dawo to akwai waɗanda a haka wallahi akwai su eh amma ɗaiɗaiku ne akwai waɗanda su kuma ba su fahimci abin ba ne ba wai ƙetata ba ganewa na abbasi ba to tun da ba su gane ba kai ma ba za ka gane ba ko ba haka ba dole in an yi ma ka nemi dawowa baya a saki ka sake dawowa baya a saki ka sake dawowa baya a yi ta shekaru kana nan kan abu ɗaya saboda shi bai sani ba kuma ya san bai sani ba amma ba zai nuna ma ba zai sani saboda in ya nuna ma bai sani ba wurin wani kai to shi ma kaga dai keta ta shiga ba ba haka ba bayan ya ce to wani abin gada kake nema wallahi ban da shi amma wani da wani da wani ko kuma ka je ka yi bincike haka magabata ke ba wani na kasu ba ne ko kuma in ka samu wanda ya ka sanar da ni ni ma zan zo in koya tawa ba sa yi haka sai dai a ta tahiya a haka ana ta burga ana ta burga a can yi ma lokaci ko da za ka hama shekarunka sun ƙari ba ka zama ɗalibin kirki ba to Allah ya kyauta to shi ne sun malaya surudu sardan yamna'ut ta'akwala don haka zai hana ɗalibai su fahimci su hankalci abin da yake gaya musu kawai ka zo kada kwararo karatu ba bayani to ka gaya za a fahimci abin to sai mu kwana nan mu tashi akadul majalis lil imla'i eh a to ba ji abin da ka faɗa ba ai baka karantar ba kenan ai baka karantar ba ba ba haka ba eh eh suna da akwai waɗanda a haka gaskiya ko a zauren za ga wasu gaskiya masu karatu ka gane za ka ga ɗaiɗaiku ne ɗaiɗaiku ne wasu suna da wannan gaskiya ai za a faɗa in ma malami na da matsalar sauti eh to shine babin da za a karanta gaba sai nemi al-mustamli wanda zai dinga isarwa madadin shi to kaga in ma akwai lalurar rashin sifika kenan bale ma mu yanzu kaga ba mu da wannan saboda haka in kana da raunin sauti to sai a nemi sifika ko in jama'a sun yawa sautin ka ba zai iya gamewa da su amma can da haka magabata suke yi sai wani mai dogon sauti sai ya zauna abinda malam ya faɗa shi kuma sai ya maimaita sai kowa ya ji to amma ba a ji abinda ka faɗa ba ina magana karatu ai baka ce komai ba wannan ba karatu ba ne to kuma kai ba ka ji abinda ake faɗa kuma kana zuwa ha ba da Allah ai lokaci tsada gare ai ba ba haka ba eh yanzu rayuwa ta wuce ai wannan ai ka bata makanka lokaci to ilimi malami ya dauka ilimi ibada ne eh don ka san abu wani ya sani wannan bai nuna wai zai zo ya fika ba zai ma fika ba sai dai naka ya karu to wasu ba sa gane haka ba sa gane haka sosai eh shi wanda ka koya ya gane duk abin da zai je ya yi dai kai ne mi to baya aka ci a ce wai kai wai in dai ba kai zaka karantar wai kar kowa yi ha ba da Allah turan da kan mutuwa shikenan mutane su daina karatu ba na abu ne kawai a yi sauri a ba mutane ilimi kowa ya je ya watsa tunda sako ne eh al'ilmu an naƙal shi ne ilimi a gayawa ne shi kuma ya je isar su kuma su je su isar haka ba aiki ne na mutum ɗaya ba aiki ne na mutane da yawa eh to da manufar karantarwa kai ma ka gane ka je ka koya wasu Allah ya sa mu gane sai mu kwana sai kasuwanci to Allah ya kiyaye Allah ya jagora.